والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله kamar saduwa a yau asabar 15 ga watan rajab shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya dace da 20 ga watan takwas shekara ta biyu da biyar meladiya don ci gaba da karatun littafin mu na katarun nada wa ballu sada wanda kuma wannan shine darasin mu na uku haka ne ko idan ba a manta ba darasin da ya gabata ƙarfe ne dangane da darasin baya dangane da al-ma'rab wal mabni min al-asma' wato wanne ne ma'arab wanne ne kuma almabni daga cikin sunaye mun tashi ne akan kalmar am wanda muka ce am dangane da al-irab wal bina mai malamai suka ce game da ita na'am الحجازيون يبنونها على الكسر الحجازيون يعتبرون كلمة أمس مبنية على الكسر جميل جدا مم. جميل جميل مم. fata jamil jidda banu tamim sun kasu kashi biyu waɗansu daga cikinsu sukan yi mata li'irabi ne wato sai su mata damma a halin rufa sannan kuma su mata fataha a halin annasab wal jar ma'ana yu'ribunaha iraba al-mamnu'i min as-sarf iraba al-mamnu' min as-sarf waɗansu daga cikinsu kenan waɗansu daga cikinsu kuma wato ainihin sun mayar da ita ta zanto wato rufa a halin damma wato damma ta fi halatar rafi sannan kuma sai su sata ta zanto majrura fi halatai nafdi wal jar jami'in ina jin wannan shine mafi muhimmancin da abin da muka karanta a wancan lokaci daga nan gudun sai muka ɗauki magana akan qablu da ba'd qablu da ba'd wannan qablu da ba'd muka ce suna da halaye guda hudu qablu wa ba'd wa akhawatuhuma suna da halaye guda hudu qablu wa ba'd wa akhawatuhuma farko menene akhawat qablu wa ba'd din ma asma'ul jihad wato amam da wara da fawq da taht da kuma yamin da shimal to sai ko muka cewa to suna da halaye guda hudu wato qabla wa ba'd da aka wato kuma suna da halaye guda hudu a hali na farko me yake musu an ya kuna mudafai ne wato zanto qabla da ba'd sun zanto kowanne mudaf ne ehe wannan baka ce komai ba na'am au me a cikin alhalatul ula din eh a cikin hala ta farko idan sun zanto kowanne mudaf ne قبل يا زمان مضاف yana da mudafun ilaihi ba'd ma ya zama mudaf yana da mudafun ilaihi to anan gurin kana da zabi guda biyu ko dai kai masa masala ala zarfiyya an fahimta ko ji'tu qabla zaidin ko ji'tu ba'da zaidin wato ka kai masa nasaba kenan ala zarfiyya ko kuma kowanne ka sa ya zanto masa bokon bi harfin jar ka riga shi da min ji'tu min qabla zaid ji'tu min بعد زيد kaga nan an baka zabi guda biyu ko dai nasaba ala zarf ko ko mai jarra idza kana kullun minhuma masbuqan bi min wannan alhalatu alula kenan halatu kaunihima mudafaini alhalatu thaniya fa ma hiya alhalatu thaniya yawwa يرباني الإراب المذكور الحالة الثانية أن يهدف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه أي شافي مضاف إليه دين amma mai zance yana nufin ya niyyaci tabbatar da lafazinsa to a wannan lokaci za ka musu liyarabi irin wanda ya gabata a baya wato kenan mansubai da kenan fi halittar zarf ala annahuma zarfa ne kowanne za ka masa nasaba kan cewa zarf ne sai dai kuma ba za ka masa mai ba tanwin ba za ka masa tanwin ba ina fata an fahimta idan ka ce ji'itu qabla wato kinan ba za ka ce ba ji'itu qablan ina fata an fahimta ji'itu min qabl ji'itu min ba'di wato kowanne zai zama tanwini irin na baya kawai bambancin shine ba za ka mai ba ba za ka yi tanwini ba za ka yi abun wato lerabin irin na baya amma ba za ka yi tanwini ba wanda ya kamata tunda an shafe mudafu ilaihi da sai ayi mai tanwini to amma anan ka shafe mudafu ilaihi lakin naka tanwini thubuta lafzi taniyatuka fi thubuta lafzihi hiya allati tamna'uka min at-tanwin ina ba ta fahimta to da kyau al-halatu thalitha ma hiya al-halatu thalitha na'am mm-hmm ويردان الإعراب السابق الإعراب المذكور أه. نعم ينونان جميل واتو القطع عن الإضافة الحالة الثانية في حالة القطع عن الإضافة بحيث تقطع كل قبل وبعد عن الإضافة لا تنوي لا ثبوت اللفظ ولا ثبوت المعنى فأنت قطعتهما عن الإضافة بتاتا فعندئذ تعربهما الإعراب المذكور غير أنك تنونهما إلى فتاة فأنت وتذاك جئت قبلا وجئت بعدا جئت من قبل وجئت من بعد لأنك قطعت قبل وبعد عن الإضافة لا تنوي ثبوت اللفظ ولا تنوي ثبوت المعنى فتنصبهما على الظرفية أو تجعلهما مسبوقين بحرف الجر ولكنك تنونهما في كلتا الحالتين تنونهما في حالة النسب على الظرفية وكذلك تنونهما عندما يكون كل منهما مسبوقا بحرف جر وانا اتجه الحالة الثالثة ثم الحالة الرابعة نعم وينوى معناه كيف يكون وينوى معناه لفظا دون لفظه نعم wato hala ta hudu ta ce harfin mudafu ilaihi ma'a niyyati ma'anahu harfin mudafu ilaihi ma'a niyyati ma'anahu to a lokacin sai zanto mai zai zama marab ne ko zai zanto mabani mabani ala dam mabani ala dam jamil jiddan fa hina ne kullu kullu wahidin minhuma mabani ala dam lillahi al-amru min qablu wa min ba'du an fahimta ko hadhihi al-ahalatu ar-rabi'a dan ne da wadannan lafuzza wato guda hudu wato wani lokaci yana da kyau ya fahimta har kafin ya haddace ta dan na lura cewa waɗansu daga cikin ku suna kokarin haddace lafazin ne ba tare da sun halarto ma'anar sosai da sosai ba to bambanci tsakanin har da ba tare da fahimtar ma'ana ba da kuma fahimtar ma'ana ko da mutum bai fahimci lafazin ba inda mutum ya fahimci ma'ana aka tambaye shi zai iya bada ansa ba lalle bane sai ya yi larabcin littafin sai ya gina larabcin sa kuma za a fahimci makasudin sa ina fata an fahimta yanzu a nan gurin yadda ya kawo su haka lafazin da duk ya amfani da su idan ka haddace su yana da kyau din to amma kuma in baka fahimci ma'anar ba in ba wannan lafazin ba ba za ka iya kawo wani lafazin ba kai da kanka sai idan ta so kawai littafin ka je ka haddace da haka ya kamata mu wato ainihin lura da wannan hali na farko na kabda da batu su ne ne an ya kuna mudafai ne yani an ya kuna kullu wahidin minhuma mudafan ilaihi fa fi hadhihi alhala laka wajhani fi i'rabihima alhalatu alula nasbuhuma ala dharfiyya والحالة الثانية خفضهما بحرف الجر kaga wannan larabcin mu ne namu na kama ba na littafin bane ba nasbuhuma ala dharfiyya wa khafduhuma bi harf al jar al halatu thaniya حذف المضاف إليه مع نية لفظه حذف المضاف إليه مع نية لفظه كذا لا يتم نبأ نلتهم وفي هذه الحالة تعربهما منصوبين على الجرية على الظرفية أو مجرورين بحذف الجر بغير تنوين هنا فتاة فهمتها فتنصبهما أو تعربهما منصوبين على الظرفية أو مجرورين بحرف الجر بغير تنوين هذا الحالة الثانية كده الحالة الرابعة تكتي القطع عن الإضافة أمدر إنك أن يقطع عن الإضافة لفظا هنا فتاة فهمتها ولا ينوى المضاف إليه كيف تكفي القطع عن الإضافة بحيث لا تنوي لا ثبوت المعنى ولا ثبوت اللفظ فكذا أنا من يربان الإعراب المذكور لكنه ما مع ماذا مع التنوين لكن نقول الحالة الرابعة يتتي وتؤنس وذي كده باتارد لا رسم تاسم الحالة الرابعة ba tare da larabcin littafin ba الحرف المضاف إليه مع نية معناه دون لفظه جميل جدا مع نية معناه دون لفظه to a wannan lokacin za su zanto ma'arabai ne ko za su zanto mabaliyai fa yakuna ne mabaliyani aladdam jamil jiddan wato kaga a cikin halayen guda hudu duka zaka iya kasa su ne gida biyu domin hali na daya da na biyu da na uku dukkan su za su zanto morabai ne a hali na karshe kuma sai su zanto mabaliyai wannan sai sa fahimci ashe da kalma da ba'adu wato suna wani lokacin suka zanto cikin mawarabat wani lokacin suka zanto cikin almabaniyat yanzu ne sukan zantowa wato mabaniyai shine lokacin da aka shafe mudafu ilaihi aka yi nuhu ne ma'ana to a lokacin za su zanto mabaniye to a yaushe ne kuma suke zantowa mawarabai ko dai lokacin da aka tabbatar da lafazin mudafu ilaihi ko kuma lokacin da aka yi alqatawa ana idafa din gaba daya ko kuma lokacin da aka shafe mudafu ilaihi ma'a niyyati thubutu lafzi a cikin wannan halaye gaba ɗayan su za su zanto me mawarabai ne ba mabaniye ba idan mutum ya wannan kasan ba zai ba shi sauki sosai da sosai to alhamdulillah sai mu ci gaba da darasin yau kar mu dauki lokacin mai yawa kar ku manta na ce ku rubuto waɗancan ababen kun rubuto to zan karba zan karba idan an riga a rubuto ba za ta tashi sai an karba bismillah ya zai karanta mana
wa amma fi'lu fa thalathatu aqsam
ci gaba madi wa yu'rafu bit-ta'i at-ta'lif as-sakina وبناؤه على الفتح كضرب إلا ما أواوي الجماعة ويضم كضرب أو الضمير المرفوع المتهرب ويفتن كضربت ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأسف yanzu bayan ya gama magana akan al'asma dan can baya ka ga ya magana akan suna ne da alamarsa ya magana akan suna yana da alamomi waɗanda suke lafziya akwai kuma alamat waɗanda suke ma'anawiya alamat lafaziyya din nan sun kasu kashi biyu akwai a farko akwai kuma a ne a ƙarshe alamar farko kamar me alif da lam alamar ƙarshe kamar me at-tanwin jibil jiddan to amma alama ma'ana wuya ita ce me al-isnad ko mu ce al-isnad ko mu ce me al-hadithu anhu da hisu ta tahaddasu anhu aw tusnidu ilayhi fa idza tahaddatha an al-kalima fa hadha dalilun ala anna hasmun وإذا أسندت إلى الكلمة فهذا دليل على أنها اسم to wannan kenan sai abin da ya shafi wato ainihin da kiran da suna am am fi'ili fi'ili shine yanzu zai ci gaba da magana akan sa yace amma fi'ili fa salatu aqsam na farko shine fi'ili madi sai yace wa yu'rafu bi ta'i ta'nis as-sakina ana gane shi mace amma ta'u ta'nis din as-sakina cewa a ta'u ta'anis sakina wato wanda take da sukuni wannan ya nuna akwai ta'u ta'anis kuma gairu sakina ina fata an fahimta kuma ya kamata mu gane duk ta'u ta'anis sakina zaka samu cewa ta'un ce maftuha la takunu sakinatan illa wa hiya maftuha ta'un ce al maftuha amma ta'u ta'anis kuma gairu sakina za ta kasance ta'un ce al marbuta at ta'ul marbuta shine kamar takuri da muke fada a Hausa ina fata an fahimta wato kuma kowace ta kan zanto alama ta ta'anisi amma fi'li ma bi bizzat ɗaya daga cikin alamominsa shine dukhulu ta dukhulu ta ta'anis as-sakina wato kenan ya faɗi wannan dan ya rushe mai ta'u ta'anis gairu sakina li'annaha la takunu alamatan lil fi'l madi kad takunu alamatan lil lafzi li ta'anis al-lafz lakin la tadullu ala anna hadha al-lafz fi'l madi kun gane wa bina'uhu ala al-fatih sannan alama ta biyu suna yakan wato shi fi'ili ma da yakan zanto mabni ala al-fatih wato yanzu fi'ili ma yana da manyan alamomi guda biyu kenan alama ta farko ta'u tanis as-sakina dole sai mun kawo sakina idan mun kawo sakina ba magana mu ba bai daidai ba ta'u tanis as-sakina kuma sannan alama ta biyu bina'uhu ala al-fatih yani bi hasi yakunu mabni ala al-fatih kamar kace daraba haka kuma qara'a jalasa dukkan su wannan mabni ala al-fatih fa da binan ala annahu fi'lun madhi illa ma wawul jama'a sai dai fa in ya haɗu da wawun ta jama'a fa yudammu to sai ya zanto an yi masa damma a madadin ya zanto mabnin ala al-fathi ka darabu kamar a ce darabu qara'u jalasu dahabu dakhalu kharaju an gane ko aw damir al-marfu' al-mutaharrik ko kuma lamiri marfu'i wanda yake mutaharrik wato anan gurin ba kowane damiri bake sai dai zanto damiru ne wanda yake marfu'i sannan ba kowane zamiri marfu'i ba dole zanto mai mai haraka a nan gudun da yake zamir mansub da kuma abdamir sakin ina fata mata da kuma abdamir majrur ibti almarfu ta fada ta fitar da sauran sannan kuma da yake at mutaharrik zamir marfu'i din ya zanto mai mutaharrik mai haraka ina fata an fahimta to shine buga maka misali yace ka darabtu kamar lafazin darabtu lafazin darabtu kaga attawu din nan damir ad-damir sannan kuma gashi al-mutaharrik ce domin damma din nan haraka ce haka da zaka ce darabta shi ma marfu mutaharrik haka idan ka ce darabti kuma damir marfu sannan kuma mutaharrik domin mai haraka shine wanda yake da haraka wanda yake da wasali kenan ko fataha ko kasra wato ainihin ko damma sannan kasance wata marfu ma'ana shi fa'ili ne na wani na fi'ilin da ya riga wuce ta dinnan ita ce fa'ilin yayin da kace darabta ko kace darabtu ko kace darabti ko kace darabtu ma ko darabtum ko darabtunna fa'ilin nan duk abin da yake ta dinnan sawan ta zanto mai fataha ko mai kasra ko mai bamba gurgudan wa ake magana da shi darabtu in kake magana darabta al-mukhatab al-muzakkar darabti al-mukhatabatu al-mu'annasa ko kuma kace darabtu ma wato ka kara tawun akai a ka kara wato ainihin me yake da suna mimin akai darabtu ma ko darabtum ko da duka dai wannan ana kirga shi a matsayin damir raf'i ne wanda yake mutaharrik fa yusakkanu a wannan lokacin sai a yi sukuni da ita wato ga shi fi'ili din wato kaga a madadin daraba sai zan to me darabtu wa minhu na daga cikin shi fi'ili mazi din ni wa fikka wa asa wa laysa fil asahi maganar sa cewa sai asahi ya nuna ko wata magana a ƙasa wato kenan waɗansu malamai suna kidaya ni'ima da bi'isa da asa da laifa da cewa ba fi'ilai bane ba su ismai ne to amma bisa ga zance mai inganci da ni'ima da bi'isa da asa da laifa dukan su fi'ilai ne kuma kowanne fi'ili ma bai ne da'awar cewa ismai ne wannan da'awar ba daidai bace ba da haka take fil asahi an gane ko fa ka annahu ashara ila anna hunaka qawlan akhar fi hadhihi al-alfaz al-arba'a to amma wannan qawl indahu ghairu sahih fadalla ala anna hadha alqawl huwa sahih fi'li madi kenan daga nan sai me
ثانيا وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء مع قبوله.
مع قبوله ياء الم- ياء المخاطبة مم.
وبناؤه على الم- masdarin kabila ya kabalu wato kafin ɗinsa mafatuha ce kabila ya kabalu kabulan an gane ko ba inda za a zanto qabul Allah ce fataqabbalaha rabbuha bi qabulin ko bi qabulin kaga bi qabulin hasanan wa ambataha nabatan hasan amma sau da dama za ka ga har malamai wani lokaci yakan kuma ce a bakin mutum ya ce qabul bayan ba a ce a qabul sai dai qabul an gane
ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون مم.
كضرب Mm, إن المعتل فعلى حذف آخره mm, فاكذب mm.
وقت ورمي مم.
ونحو قوما وقوموا وقومي مم.
فعلى هز النون مم.
ومنهم هلم آه، ومنهم هلم مم.
في لغة آه، في لغة سمين Mm.
وهاتي وتعالى في الأسهل daga nan sai fi'ili amri fi'ili amri saboda mai wa yu'rafu bi dalalatihi ala talab akan gane shi ta hanyar shi yana nuna nema duk lafazin da zaka furta ta nuna neman wani abu lokacin da kace ukhruj fahimna annaka tatlubu al-khuruj udkhul fahimna annaka tatlubu ad-dukhul wa idza qulta li-insani iqra fahimna min qawlika hadha annaka tatlubu minhu al-qira'ah فالدلالة على الطلب تيرد تكين على ومن في لأمر كنا الدلالة على الطلب علامة تبي ما قبوله إياه المخاطبة وتو ونن تعرف كده وتن الدلالة على الطلب ما قبول ياء المخاطبة lafazi idan ya zanto yana nuna suna yana nuna neman abu sannan kuma ya iya yiwa ya karbi ya ul mukhataba to wannan ya zama fi'ili amr kenan in an ba shi ya ul mukhataba ba zai ki karba ba kamar misali lokacin da kace izhab hada yadullu ala talab wa fil waqti zatihi fa huwa salih li an talhaqa bihi ya ul mukhataba domin ka iya cewa izhabi kaga ya karba mai ya ul mukhataba idan ka ce ikra ka iya cewa ikra'i irka ka iya cewa irka'i usjud ka iya cewa usjudi uqnut ka iya cewa uqnuti an gane ko ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in fa idan ad-dalalatu ala talab wahdaha la takfi fi ja'li hadha al-lafz fi'lan fi'la amrin bal la budda بعد دلالته على الطلب أن يقبل ya al-mukhataba duk lafazi abu guda biyun nan muke nema a haɗe da juna ya nuna mai addalala ala taraf da kome qabul ya al-mukhataba to wannan alama ce ta kasancewar sa fi'ili amr wannan fa alama ɗaya ce alama ɗaya ce daga nan gurin alama ta biyu bina'uhu ala sukun ya zanto mabni ala sukun mabni ala sukun abin da yasa ya faɗi wancan magana ta kabu addalala ala talab ma qabul ya al-mukhataba dan akwai lafazin da zaka ga ya dullu ala talab lakin huwa la yaqbalu ya al mukhataba to wannan ba zaka ce masa fi'il amr ba sai dai ka ce ismu fi'il amri ismu fi'il amr kenan kamar zai dan nazar ce nazali a larabci abinda nake nufi sauko daidai ki da in ce inzil idan nace taraki daidai ki da in ce utruk amma kaga taraki ya dullu ala talab lakin hal yaqbalu ya al mukhataba la yaqbaluha ba zaka ce ba taraki ba zai yi babu wannan a larabci ba za ka ce ba nazali ba zai yiwu ba da haka da mace da namiji kowa za ka ce masa taraki ko ka ce masa nazali inda ma tatlubu minhu tark aw inda ma tatlubu minhu an-nuzul kaga dalala ala talab la takfi la budda min qabul ya al-mukhataba thumma al-amr ath-thani bina'uhu ala sukun fi'li wato lafazin ya zanto ana masa bina'i akan sukuni an gane ko bina'i ala sukun wato kenan waɗannan alamomi guda biyu a haɗa suke da juna a fi'ili amri ba wai ba kawan fi'ili ma biyu ba lokacin da muka ce ta'u ta'anis as-sakina wannan ita kadai alama ce mai zaman kanta albina'u alal fatahi ita kadai alama ce ne mai zaman kanta wani lokacin su haɗu wani lokacin ba lallai bane ba su haɗu amma wannan ko lokacin da muka ce addalala ala talab ma qabula al mukhataba wal bina'u ala sukun tare ne da juna dan idan da ba tare suke da juna ba da sai in ce dukkan lafazin da zai zanto mabani ala sukun to ya zama mai fi'il ma'amur wanda kuma ba haka bane ba yi dan lafazi zai irin tawa bane ala sukun kuma ba ma fi'ili bane ba gaba ɗaya ma ba ma fi'ili bane ba kila harafi ne kila kuma ismi ne yanzu lafazin man kaga yi ismi ne to amma kuma ya zanto ne mabunin ala sukun ashe kenan albinaw ala sukun مع الدلالة على الطلب وقبولها المخاطبة وأن إتتي علامة ina fatan kuma yanta kadrib kamar lafazin idrib waɗannan sharuɗa sun cika a kansa domin lafazin idrib ya dullu ala talab fa ka'annaka tatlubu ad-darba thumma innahu qabilun li al-mukhataba law aradta dhalik ka iya cewa me idribi thumma innahu mabniun ala sukun idrib ya zanto mabni ala sukun illa al-mu'talla sai fa in suna zanto mu'talli menene sai kai in fi'il ya zanto mu'talli menene fi'ili mu'talli ما كان ما كان اخره حرف الا وحروف الا حروف ثلاثه الف وياء وواو وان اذا انت المعتل يعني الذي اخره حرف من حروف العله الثلاث to idan ya zanto karshen sa harafin illa ne fa ala harfi akhirih to yakan zanto mabaniyin ala harfi akhirih ba mabaniyin ala sukuni ba kamar mai ughzu fi'ilin ughzu menene ma bi dinsa me mudari dinsa yaghzu kaga zan toke na mabniin ala dammi dan ga ta bayyana a cikin fi'ili mudari haka lafazin ikhsha bai madi din sa khashiya bai mudari din sa yakhsha kaga zan to mu'tallin bil alif karshen sa alif ne wannan ko mu'tallin bil waw lafazin irmi bai madi din sa bai mudari din sa yarmi kaga mutumin biliya kenan kaga kawo gaba daya wato nau'ikan guda uku ko ya zanto asirhu ya ko asirhu waw ko asirhu alif to ka kowanne nan mutal ne to shi lokacin da zaka kawo fi'ili amr dinsa baya zantowa munin Allah sukun sahihun la budda an yadulla ala talab wa sahihun la budda an yakuna salihan li qabuli ya'i al mukhataba an gane ko لكنه لا يبنى على السكون وإنما يبنى على حذف آخره مبنين على حذف آخره wannan harafin illa din na ƙarshe shi kawai mutum zai shafe idan zai gina fili amri an gane ku kaga sai ce irmi ha kuma ughzu ha kuma ikhsha an fahimta to kaga kowanne nan gurin fili amri ne لماذا للدلالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة ده يدك تي ارمي يا ايوه كتيني ارمي يدك تي اغزو idan mace ce take mata ne uguzi yadda kace iksha in mace ce take mata ne ikshi ikshai ina fata an fahimta ikshai wato yawon dan a wannan lokaci za ta zanto yayi sake na ce don saboda ya dace da fataha din da ke nan gurin ina fata an fahimta na'am ban gane ba eh haka ba ce uguzu ba uguzi in za ka yi mace magana abin da za ka ce mata kenan uguzi kowa san asalin asalin zayin dinnan duk wanda ya san larabci ya san cewa dan magare ta amma yanzu hawalta ha ila al-kasri li munasabati al-ya li anna al-ya la yunasibuha illa al-kasr ina ba an fahimta to da haka anan gurin kenan kullu wahidin min hadhihi al-alfaz yadullu ala talab wa salihun li an yaqbala ya'a al-mukhataba lakinnahu ghayru mabniin ala madha ala sukun wa innama mabniin ala hadfi akhirih limadha لأن آخر كل واحد من هذه الألفاظ الثلاث حرف إلا فالمعتل يبنى على هذا في آخره سيتي مي فعلى هذا واتو سيتي واتو كينان كأبد وكش ورمي ونهى وقوما ها وكما كما رئيلن سقوما وقوموا وقومي فعلى هذا في النون شيكما يادم مبنين على هذا في النون wato kuma yayin da kake umarni zuwa ga mutane guda biyu sawa'un kana muzakkarai ne au mu'annafai ne قوموا عندما تأمر جماعة الذكور وقومي عندما تأمر الواحدة المخاطبة عندما تأمر الواحدة المخاطبة بالقيام تقول قومي فهذا على هدف ماذا؟ على هدف النون وتونا جيني أكن هدف النون domin koma din akan lura inda mudari'i ne ai zaka ce me ta koma ne akwai nunin wanda ita ce alamatar rafi komo kuma da sai ka ce me ta komuna akwai nuna wanda yake alamatu rafi'il kalma wannan kuma taqumina akwai nuna wanda yake dalili ala rafi'il kalma to yanzu kalma din ba marfu'a bace batun da ka ce kuma ka mai da shi fi'il amri ya kamata ya zanto mabani na ala sukun to shi kuma karshen sa dama ba karban sukuni din da haka sai ka shafe wannan tanda ita ce alama ta mai tarfa dan zaka kawo ta ne dan ta zanto alama ta rufa ina fata an fahimta amma yanzu tunda ba rufa zaka yi ba mabanin ala sukun ne sai ka shafe ta sai zanto shafe ta shine alama ta mai ta sukuni jamil jiddan wato kenan komo مبني على حذف النون هذا كما قوما مبني على حذف النون ها كما قومي مبني على حذف النون كان المفروض أن يكون مبني على سكون لكن السكون لا يدخل هنا فعندما تحذف النون فإذا تو حذف النون شين إذا تو نيابة عن السكون wato alama ce far'iyya ba alama ce asliya ba domin alama asliya shine sai ka kawo sukuni din da ana ganin sa amma idan ka shafe wani abu dalala ala sukun to ya zama mai alama far'iyya wa minhu lafazin minhu na koma zuwa ga fi'li amri yana daga cikin fi'li amri kuma halumma fi lugati tamim amma a lugar larabawa ta tamim kadai su suke daukan halumma cewa fi'li amri ne wa hati haka lafazin hati dan lafazin halumma yana nufin zo shi ma zama fi'li amri kenan لأنه يدل على الطلب وهاتي هكا لفظ هاتي تكاو ko ka kawo lafazin hati ko ki kawo ko ka kawo ko namiji ko mace zai ka iya ce masa hati hati kitabak ina ba da fahimta hati kitabaki wa ta'al haka lafazin ta'al an gane ko fil asahi azance mafi inganci a to nan ya kawo lafaza guda nawa ne ku faɗe su ji lafazi na farko shine ne lafazi na biyu lafazi na uku eh ta'al to idan ka dauki tarkiban zancen wa minhu na daga cikin dai fi'li amri shine lafazin halum ba fi lugati tamim wa hati to shi ma dai fi lugati tamim din wa ta'ala al fil asahi duk waɗannan guda uku a cikin lugati tamim din ne ko ko a'a guda biyan farko wato shine halumma da hati wa halumma fi lugati tamim shi kadai kenan a cikin lugati tamim kun gane ko da hasi da ta'alfa wannan ba yana magana da gudu a wurin dukkan larabawa amma fil asahi azance mafi inganci qawlu fa fil asahi shi ma ya zanto lil dalala ala anna hunaka khilafan fil mas'ala hunaka qawlan akhar hunaka qawlan yaqul inna lafza hati wa lafza ta'al laysa min al af'al ina fata an fahimta ba fi'ili bane a wurin wadansu ba fi'ili bane sai zanto sai dai zanto ismu fi'il kenan amma sai ce fil asahi shi ya zance mafi inganci a wurin sa waɗannan duk menene fi'ilai ne amma kaga halumma fi'ili ne kadai a lugha ta tamin ba a lugha sauran laraba ba amma da hati da ta'al fi'ilai ne fil asahi min al aqwal inda al ulama inda jami'ul ulama inda inda jami'ul arab fil asahi min al aqwal ina fata mun fahimta me kace
al-mu'tal wanda yake ginawa akan hasu akhiri dalilin a kai kai kai kuskure idan ka fahimci wannan idan ka fahimci wannan kai kuskure yana nufin wa minhu daga fi'il al-amr to idan haka ne to sai ka koma ka ce to kuma hati shi ma da wannan duk suna cikin wannan ai dukkan su ma sun je bayan wa minhu ne kai kuskure in ka fahimci wannan wa minhu yana nufin min fi'il al-amr kenan yana daga cikin fi'il al-amr tunda ya san ya wani dogon bayani gare ya kara faɗa maka in bai ce min hudun ba dan mai da kai lafazin farko to sai ka dauka halin madin mabnin ala koma da komo da komi wanda ko ba haka bane ba ka fahimta yanzu kai idan ka ce a halumma a nan gurin mabni ala ala harfil akhir da me ya karshen faɗa mun me ya karshen aka shafe ya za tan komi mun fahimci nunin ce a karshe aka shafe ko ma nunin ce a karshe aka shafe dan gashi ta bayyana cikin mudari ta komi na ta komuna ta komani wannan nunin ce a karshe aka shafe to a cikin halumma menene a karshen da aka shafe aka shafe na'am ci gaba
ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نعيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماديه رباعيا كي يدحرج ويكرم ويفتح في غيره فيضرب ويفتح مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفو وإلا أن يعفونا مم.
ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا المباشرة ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن ويؤرق فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون فإما ترين ولا يصدنك
بدل في فعل أمر آه فعل مضارع ومضارع yana nufin fi'ili na uku shine fi'ili mudari wanda a nan gurin me yasa ya kawo mudari ya zama na uku yawanci malamai sun saba su kawo madu mudari sannan me amru ya karshe duk malaman nahawu haka suka saba amma sai sai ya kawo madu da amru sannan ya kawo mudari to shi hujjarsa a nan gurin shine da fi'ili madu da fi'ili amru kowanne mubani ne da haka kamar sunfi ne mai zaman kansa mudari'i kuwa ya kasu kashi biyu wani bangaren ya zama murab wani bangaren ya zama mabani da haka sai fara shi da ba wato kaga na hawan mutanen da kenan komai wato suna da dikkatun nazar fil alfaz wani kawai da zai ce mudari'i eh, madi mudari'i amri dan kawai da abinda aka saba kawowa shine eh, rama yarmi irmi daraba yadribu idrib qara'a yaqra'u ikra kaga madi mudari'i amri madi mudari'i amri shi ko ba ruwansa sai madi amri mudari kaga ya warga zama kan lissafin da ka saba ji a firamare da sauran wuraren karatu to amma shi yanzuru ila annahuma eh, anna hunaka alaqa akhawiyya bayna al-madi wal amr bihayth kullu wahid minhuma mabniyan shine kawai abin da yake so yace sai waris ba ka samu dari ya karfi wa mudari wa yu'rafu bi lam fi'li mudari ana gane shi ta hanyar shigar ne lam dukkan lafazin da muka ga lam ta riga yi shi to wannan dalil ne akan cewa mudari'i ne zaka ce lam yaqra lam yajlis an gane ko lam ya'lam alam ya'lam bi anna allaha yara an fahimta ko to kaga nan wurin kenan lam ba ta riga yin abinda ba fi'ili mudari'i ba ba za ka ce ba lam qara'a lam jalasa sai dai lam yaqra lam yajlis ba za ka ce ba lam ikra lam ijlis ba zai yi ba ashe dukulun lam alama ce ta fi'ili mudari waftitahihi bi harfin min hurufi na aitu sannan kasancewarsa ana buɗe shi da harfa daga cikin harfan na aitu harfan na aitu shine nunin da alifin da ya'un da ta lokacin da kalma ta zanto ta iya karɓan lam a farkonta kuma an buɗe ta da na ko a ko ya ko ta to wannan kalma ta zama fili ne mudari'i nahwu naqumu wa aqumu wa yaqumu ai kun gane su naqumu aqumu yaqumu taqumu kaga wanda ya zama mabdu'un bin nun wannan mabdu'un bil alif mabdu'un bi madha bil ya mabdu'un bit ta wa yudamu awwaluhu in kana madihi ruba'iyan farkon sa sai ai masa damma idan fi'ili din harfan sa hudu ne kakan gane adadin harfan fi'ili ne lokacin da ka mayar da shi ma bi a nan ne zaka tantance harfansa nawa ne wato dukkan fi'ili da ya zanto harfansa ruba'iyya ne to ɗaya daga wato sai a yi rufa'a na harafin farko wanda shine alama na mudari din in ya fara da ya sai a yi mata rufa'a yu idan ya fara da ta a ce tu in ya fara da na a ce nu in ya fara da a a ce u an fahimta ko amma yaushe idan fi'ili madi din idan fi'ilin ya zama harufansa guda hudu ne ka yuda hariju kaga lafazin yuda hariju yuda hariju kaga ai madi ne na da haraja kaga da kaga madi sai ga hal hadha al-fi'l ruba'iyyun aw thulathiyyun ruba'i bi ma'ana hurufuhu arba'a to idan ka ce da haraja fil madi a mudari dole sai ka ce me yuda hariju ya dinka mata damma tun da harfan sun zama guda hudu wato yaɗin yana nufin banda hudun ɗaya biyu uku hudu banda yaɗin kai hudun yana nufin banda yaɗin ina ba ta an fahimta haka kuma yi kurimu lokacin da kace yi kurimu shi ma ruba'i ne don idan ka koma madi din sa shine ne akrama kaga ruba'i ne anan sai kace me yukrimu bayan da kace akrama kace yakrimu ko kace daharaja kuma kace ya dahariju an san baka san larabci ba don da ka kirga harufan ka san ya kamata ya ta zanto madmuma wa yuftahu akan yi fataha fi gairihi shikenan fi gairin rubai سواء كان ثلاثي أو كان خماسي أو سداسي إلى آخره فكذا أنا ربائي حرف مضارع سي سامي ضمة غير الربائي حرف مضارع سي سامي فتحة سواء كان ثلاثيا كما إذا كنت ذهب كذا ثلاثي دي إذا كذا مضارع سي كتمي يذهب أما دا كلمة إذا كتبت كارا متى لو كتبت أذهب amma dai ɗansa idan ka zo mudari sai ka ce me yuzhibu innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa tahirakum tadhira kaga yuzhib ya zama mudari dole zan so mawdu'un biddam amma idan ka ce zahaba sai ka ce yazhabu amma azhaba yuzhibu kenan idan ka ce karuma idan ka zo mudari sai ka ce me yakrumu kaga maftuha ce amma idan ka ce akrama idan ka zo mudari sai ka ce me yukrimu idan ka ce qara'a ka zo mudari sai ka ce me ya karau amma idan ka ce akara'a idan ka zo mudari sai ka ce me yuqri'u kaga qara'a shi ya karanta ya karau shi yake karanta amma akara'a ya karantar da wani kenan ba shi ba to da haka idan ka zo mudari dole ka ce me yuqri'u da haka ma idan ka zo ismul fa'il din sai ka ce al muqri'u wato mai karantarwa kenan amma wancan ku sai ka ce me al qari'u shi yake yin karatu da kansa ba karantar da wani ba al muqri mai karantarwa kenan ina fatan kun fahimta وينتهي في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج كذا يضرب ثلاثي يجتمع خماسي يستخرج يا da rubai ne malam da ba haka zai ba kace rubai kuma bayan ga wannan magana wa yastakhriju wa yusakkanu akhiruhu ma anun niswa karshen sa sai ai masa sukuni idan ya hado da nun niswa wato shi fi'il mudari kenan wa yusakkanu akhiruhu nan magana tana koma zuwa ga me alfi'il mudari ba wai koma zuwa ga maganan yaji tamiu ya sakaru ba a'a fi'il mudari gaba ɗayansa a ƙarshen sa ana yi masa sukuni ma'anunin nuswa idan ya hada da nunin nuswa gashi ne kawo ya tarabbasna illa an ya afuna an gane ko wato kenan sai zanto maganin ala sukun fi halati iltihaqihi bi nunin nuswa kun gane wannan ai ya kawo misalin ya tarabbasna a asalinsa ya tarabbasu ne da aka ce tarabbasna ka ga zanto mabanin alif sukun liltiqa'in nunin sakinati bihi wa illa an ya'funa haka lafazin illa an ya'funa ban san hikimar da ta sa kawo wannan ba amma ba ba sa kawo shi a misalin farko amma tun da shi babban malamin nahwu ne sai kawo shi ba dan koyar ma dan ya sa ka yi tambaya a illa an ya'funa yanzu nan nuna zan nuna musuwa ce idan aka ce afa mutum ɗaya ya afu mutum biyu kenan ya afu mudari kenan afa ma bi ya afu an gane ko wato mudari din sa ah to idan aka ce afau suna da yawa kenan an gane ko za a ce afau ko za a ce afu idan an zo mudari sai a ce me ya afuna ya afuna to amma nan gurin ya ce wannan nunin din nunin nisuwa ce wani ba zai iya rikici ba nan wani ya ce a ba nonon nutsuwa ba ce ba nonon ce ta alama na alama ta rufa'a na fi'ili lokacin da ya haɗu da wawun jama'a domin ya afu wawun jama'a ce nonon din nan alama ce ta rufa'a wani zai iya faɗa haka idan idan ka ce ya afu na kana nufin mazaje yayi amma na gurin ya afu na kuma gashi nonon nutsuwa ce ba wancan nonon din bace ba a sharhi zamu gadi kar mu bata lokaci a nan gurin da yawa wa yaktabu ma nonon tawkid fi'ili mudari'i za a yi masa fataha idan ya hadu da nunu taukid al mubashira amma nunu taukid din da ta hadu da kalmar kai tsaye lafzan wa taqdiran a lafazinta da kuma kaddarata duk ta hadu da kalmar mudari'i din nahwu la yumbazanna an gane ku la yumbazanna wannan nun dan aita ce nunu taukid dan fi'ili mudari'in asalan sa yumbazu ne ai fi'ili mudari'in wa lil majhul yumbazu ko ba haka ba amma lokacin da aka kawo nunu taukid a ƙarshe sai zanto an yi masa ne fataha shine wa yufta ma nunu at-taukid to nunu taukid din sai ce al-mubashira abin da yake nufi laysa hunaka fasilun baina al-fi'li wa bainaha babu wani abu da ya shiga tsakaninta da mai fi'ili ita ce nunu taukid al-mubashira kai tsaye ta hadu da fi'ilin ba wani abin da ya shiga tsakaninsu lafzan wa taqdiran a lafazin haka ne kuma in ka zo kaddara ma ba abin da zaka kaddara sai haka na haula yun bazanna wa yu'rabu fi ma ada zalika wato kuma ana masa irabi cikin abin da ba nan ba wasu asu ce da kai الفعل المضارع له علامات من هذه العلامات دخول me لم daga nan mai sai iftitahuhu bi harfin min hurufil mudara'a akid to min tawkid din sai ce al mubashira abinda yake nufi laysa hunaka fasulun baina al fi'li wa bainaha babu wani abu da ya shiga tsakaninta da mai fi'ili ita ce nuna tawkid al mubashira kai tsaye ta hadu da fi'ilin ba wani abin da ya shiga tsakaninsu su lafzan wa taqdiran a lafazin haka ne kuma in ka zo kaddara ma ba abin da ka kaddara sai haka na haula yun bazanna wa yu'rabu fi ma ada zalika wato kuma ana masa irabi cikin abin da ba nan ba mabadu ila wali lil majhul yumbadu ko ba haka ba amma lokacin da aka kawo nunu tawkida a karshe sai ran to an yi masa me fataha shine wa yaftahu ba nunu at-tawkid to nunu tawkid din sai ce al-mubashira abin harakat ne sai waɗansu alama kawai a farko ko a ƙarshe kaga amma an batan wannan kamar waɗansu muqaddimat farfiya ne ya fara baka an tariki da gairu mubashir a fakaice to shikenan sai ne mubari'i yana da alama alamar sa shine ya zama da yace wa yuftahu awwaluhu in kana rubaiyan a yudammu awwaluhu in kana rubaiyan wa yuftahu fi ghairi zalika duk waɗannan ba wai alama ce ba ta fi ilimin mudari wani ilimi ne yake ƙara baka na ma'aluma dan wannan ya fi alaka da sarfu saboda alaka sa da rahau abin da yake da alaka da sarfu amma sai fara baka shi kaɗan kaɗan kafin ya je kansa dan ka saba da shi ina fata an fahimta dan magana ba a maganar ruba'i ba a maganar kuma sai su dace sai an je sarfu amma ba a nahau ba dan suna suke kidayar harufa dan su ga wanne za su cire wanne za su kora wanne za a tabbatar wanne za a yi canjin sa da wani su suke kidayar harufa malaman nawa ba su da kidayar harufa su suna kidayan harakat ne sai waɗansu alamat kawai a farko ko a ƙarshe to kaga amma an batan wannan kamar waɗansu muqaddimat sarfiya ne ya fara baka an tarikin gairu mubashir a takaice to shikenan fi'li mudari'i yana da alama alamar sa shine ya zama mai lam ta riga yi shi lam ta riga ya harafi kuma ya zanto an bude shi da ɗaya daga cikin harfa guda hudu din na aitu to wannan ya zama fi'li mudari'i to kamar ka tambaye shi meye hukuncin sa hal huwa ma'arabun aw mabani sai kawo maka a fakaice yace يبنى على السكون إذا التقت به نون النسوة وعلى الفتح إذا التقت به نون التوكيد المباشرة ويعرب فيما أدى ذلك أدك حالا da bayanan guda biyan ba zai zama mai mu'rab shi kenan kaka gama da shi ya gama maganin bayanin alaman sa ya gama bayanin me hukuncin sa hal huwa mu'rabun aw bani ya riga ya gama idan al aslu fil fi'l al mudari an yakuna mu'raban wa qad yakunu mabniyan imma ala al fath idza iltaqat bihi nun at tawkid أو على سكون إذا التقت به نون النسوة شي كده وتو الأصل في الإعراب في الفعل المضارع أن يكون معربا وقد يكون مبنيا إذا التقت به نون التوكيد المباشرة دولة كثير نون التوكيد المباشرة أو التقت به نون النسوة ويبنى على سكون نحو كمان مي سيتي ويرب فيما أدى ذلك أنا مثل إعرابي أتكن دبا حالا با نحو كمان كتير يقوم زيدون sai kawo ya koma zaidun lafazin ya koma a nan gurin fi'li mudari'i ne wanda yake mu'rab marfu li quluhi min an-nasib wal jazim zaid fa'il shikenan magana ta kare sai ka kuma wala tattabi'anni da la tublawunna da fa in ma tarayinna da wala yasuddannaka duk wannan yana nufin fi'li mudari'i ne wanda yake me mu'rab ba mabni ba yana nufin mu'rab to amma kuma yana bukatan fashin baki ya zaɓi waɗannan lafazza ya kawo misalin su da gangan da ya kawo ya ƙomu zaidun ba kowa ya fahimta ba idan ya ce zaidun wa khalidun ya ƙuma ne ba shi kenan ba kuma kowa zai fahimta ba idan ya ce at-tullab ya ƙumuna ba shi kenan ba kowa zai fahimta amma sai ya kauce wanda ya kawo wala tattabi'ani ya kuma kawo la tubulawunna ya kuma kawo fa in mata rayinna ya kuma kawo wala yasuddunaka an ayatillahi ba da ilu unzila ilayka don saboda wani abu da ya shafi waɗannan lafuzzan wanda a ganin ido sai mutum ya ga cewa wato su kamar mabaniyai ne tunda kowanne nuna tauki da ta zo a ƙarshen sa la tattabi'ani ga nuna tauki da a ƙarshen sa ina fata anta da idan kuma nuna tauki da ta shiga cikin sa ya kamata ya zama me mabani kenan saboda haka kuma ga wannan latubula wunna nuna tauki da ta shiga ƙarshen sa da ya kamata ya zama mabani alal fatahi haka kuma fa in ma tarayinna nuna tauki da ta shiga amma ya kamata ya zama mabani alal fatahi to abin da yake so zai wani bayani kenan a cikin sharhi wanda zai fito da shi fili mu shiga sharhin kai tsaye dan saboda mu samu abin nan wannan kun ga duk jan bakin sa kenan na asalin littafin nasa yanzu shi zai sharhi da kansa sai yace me لما فرغت من ذكر آه، من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى مؤرب ومبني mm.
وبيان انقسام المبني منه إلى المك- إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف شرعت في ذكر الفعل وذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماد ومضارع وأمر وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وهو نعم وحكمه وحكمه الثابت له mm.
من بناء وإعراب jamil yace yayin da na kammala magana akan alamomin ismi wa bayanin qisamihi ila ma'arabin wa mabani da bayanin karkasuwar shi kansa fi'ili din a ismi kai zuwa ga ma'arab da mabani wa bayanin qisamil mabani minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mawquf kuma na kammala maka bayani dangane da karkasuwar shi kansa mabani min al asma cewa ya kasu zuwa ga al mabani al kasri wal mabani al fatihi wal mabani al dhammi sai yace wa mawquf me yake nufi da mawquf almubani ala sukun almubani ala sukun yana nufin idan ka tsaya akan kalma ba kana tsaya akan ta bane ba da sukuni yawa shine to kaga wannan shi ma wani yare ne nasu hada mawquf ina ba ta fahimta abin da yace ah, maks- maskun sai yace sharatu fi zikr al-fi'li a yanzu kuma sai na ci gaba da bayani akan fi'li fa zakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsam sai na ambata maka fi'li ya kasu kashi uku madin wa mudari'in wa amr wa zakartu li kulli wahidin minha na ambata kowane ɗaya daga cikin guda ukun nan na ambata maka alamata huddalata alaihi alamar da take nuna shi fi'ili amri dilalatuhu ala talabi ma qabulihi ya'ul mukhatabati wa bina'uhu ala sukun illa idza iltaqat bihi alwaw aw ta ila akhirih sannan kuma um, fi'ili mu- a- a- amri kuma um, wato fi'ili madi kuma fa- fi'ili madi kuma bina'uhu ala al-fathi ko daga cikin alamominsa sannan ya ambaci alama ta fili amurka mai da muka yanzu sai yace wa hukuma hutsabil kuma na ambata ma hukuncin kowanne min bina'in aw irabin sawa mabni ne shi ko murabi ne dinna muka bayanan bayani wa bada'tu min zalika bil madi وبدأت من ذلك بالماضي وذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة مم.
فقام وقعد تقول قامت وقعدت jamil وأن نعم وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا مم.
وقال يخرج عنه إلى وقال يخرج عنه إلى الدم وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا مم.
أو إلى أو إلى السكون مم.
وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك مم.
كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا مم.
والنو- آه، والنسوة كقولك قمنا وقعدنا مم.
بعدنا
yace sai na fara maka magana da madi na ambata maka alamar sa shine ya karbi ta'u ta'anis as-sakina kamar kama da ka'ada kakan ce kamar da kuma ka'adat kuma na tabbatar maka asalin hukunci dangane da fi'ili madi shine al-bina'u 'ala al-fath ya zanto mabniyan 'ala al-fath kamar yadda muka masala idan ka ga fi'ili madi ya zama mabniyan 'ala ghairi al-fath fa hadha far'un min al-ahkam laysa huwa asl al-hukmi fa asl al-hukmi an yakuna mabniyan 'ala al-fath wa qad yakuna mabniyan 'ala ghairi dhalika saboda wani dalili kama dai da muka baka misali wa qad yakhruju anhu ila dhammi wa zalika idza ittasala bihi wawu al-jama'a kaga da mabniyan 'ala dhammi ka kaulika qamu wa qa'du aw ila sukun ko ya zanto mabniyan 'ala sukun wa zalika idza ittasala bihi ad-damiru المرفوع المتحرك كما ذاك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة ها كما إذا نون النسوة تحترشي إذا اتصل به نون النسوة أبن ليك سوى كنا كما ذاك قمنا وكما قعدنا wato kenan al'aslu fi fi'li madi an yakuna mabaniyan al fathi wa kad yakunu mabaniyan yakhruju an hadha al asli fa yakunu mabaniyan al dhammi mata eh idza tasal bihi waw al jamaa fa yakunu mabaniyan al dhammi idza idza tasal bihi waw al jamaa jamil jiddan ko idan to mabaniyan al sukun idza tasal bihi الضمير المرفوع المتحرك وكذلك إذا اتصل به نون النسوة فيكون مبنيا على السكون وتلخص من ذلك
وتلخص من ذلك أن له ثلاث حالات مم.
الدم والفتح والسكون وقد بينت ذلك yace idan ka tashi yin talkisi kawai sai ka ce fi'ili madi yana da halaye guda uku abdam alfathu as-sukun mabnin ala dhammi mata idan tasal bihi wawul jama'a mabnin ala sukuni mata idan tasal bihi dhamir ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik aw nun an-niswa mabnin ala al-fathi fi ghairi zalika fi ma adala zalika fi kuna mabnin ala al-fathi kaga wannan shine mulakhas ma yata'allaqu bi fi'lin madin min al-ahkam an gane ko اولا هو مبني فهذا البناء يتغير حاله اما على كذا واما على كذا كما ذكرنا اها ولما كان من الأفعال المادية ما اختلف في فعليته ما اختلف ما اختلف في فعليته نصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته مم.
وهو أربع كلمات مم.
نعمة وبئس وعسى وليس yace tunda a cikin fi'ilai mudari a cikin fi'ilai madi akwai abin da an yi sabani fi fi'iliyatihi cikin kasantuwar sa ma fi'ili ne ko ba fi'ili bane an yi sabani nasastu alaihi sai na nassanta maka karara cewa wannan ga su su ne kaza da kaza da kaza wa nabbahatu kuma na dan fadakar da kai a fakaice ala anna al asaha fi'iliyatuhu bisa ga cewa da zance mafi ingancin fi'ili din ne wa huwa arba'u kalimat ne kalmomi guda hudu ni'ima da bi'sa da asa da kuma laisa wato hadhihi al-alfaz al-arba'a ikhtalafa al-ulama fi fi'liyatiha qala ba'd minhum بأنها أفعال وقال البعض الآخر بأنها أسماء فنبه على أنها أفعال على الأصح من الأقوال تقبل
فأما نعمة وبئس ف- آه ف- فذهب الفراء فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهم أنهما اثنا- إلى أنهما اثنان إلى أنهما إلى أنهما اثنان مم.
واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعدهم مم.
قد بشر ببنت مم. تقبل والله ما ما هي بنع- آه، بنعم بنعم الولد وال- والله ما هي بن- آه، بنعم الولد وقول آ- وقول آخر وقول آخر وقول آخر وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على همار بديء السير
ni'imar sairu السير على بئس العين abin da yake so ya ce a nan gurin lafazin ni'ima da bi'isa ya ce maka bisa ga zance mafi inganci su menene fi'ilai ne to sai ya ce amma akwai malamin da ake kira alfarra shi da waɗansu daga cikin malaman na hawan mutanen kufa su suna ganin cewa da ni'ima da bi'isa ismai ne ba fi'ilai bane ba sai suka kawo hujja da waɗannan jumloli guda biyu da aka ji daga bakin larabawa akwai wani balaraban ƙauye da aka yi masa bishara an haifa masa ya mace kad bushira bi bintin an masa bisharar cewa an haifa masa ya mace sai ya faɗi wannan zancen wallahi ma hiya bi ni'mal walad wallahi ma hiya bi ni'mal walad sai suka ce wannan jumlar ta zama hujja kwakwara kan cewa ni'ima ismi ne ba fi'ili bane ba an gane ko kaga ma hiya bi ni'ima a nan gurin ya zanto hiya shine ismu ma ina fata an fahimta ni'ima sai zanto shine khabaru ma har gashi ma harful jarri ya shiga cikin sa tunda aka ji wannan a wurin balarabe tsantsa ya shigar da harful jarri cikin kalma to wannan dalala ce ala anna hadhihi kalimati ismun wa illa limadha yadkhulu hadha al harfu alaiha ثم لماذا هذه الكلمة تكون اسما لما آه خبرا لما ina fatan kun fahimta wallahi ma hiya bi ni'mal walad shi shine hujja su cewa to ashe ni'ima kenan wato ismi ne ba mai ba ba ba fi'ili ba sannan wa qawlu akhar da fadin wani cikin larabawa wa qad sara ila mahbubatihi ya tafi kaiwa masoyiyarsa ziyara ala himarin batin isair kan wani jaki mai nauyin tafiya wanda baya sauri da kyar dai aka isa da aka je sai ya faɗi wannan kalmar sai ya ce ni'mat sayir ala bi'sa la'ayr an gane ko sai ce ni'mat sayir ala bi'sa la'ayr suka ce to kaga wannan shi ma ni'mat sairu wato kenan tafiya wadda take mai daɗi madalla da tafiya wadda aka yi ta mai daɗi tun da wajen masoyi za a amma ala bi isal ayir a bisa gaban zan abin hawa wanda shi mallami tunda yayi latti kafin ya kawo ko ba kowa bai da ba ina neman sura ala bi isal ayir to anan gurin sai suka sace kafa hujja kan cewa kaga anan gurin ala bi isa ala ai harfin jarr ne la yadkhulu illa ala al asma da haka wannan dalili ne akan cewa bi isa dinnan ta zama me ism su shine hujjar farra da shi da wadansu malaman nahawu na mazhabin kufa a nahawu su kawai ita ce hujjar su ina fata an fahimta to amma su malaman da suka ce a'a da nema da bisa fi ne su ba su yadda da wannan ba an gane ko suka ce tawilin zancen ake yi gaba ɗaya guda biyun tawilin sa ake yi sai ake ce wallahi ma wallahi ma hiya bi ni'mal walad yadda zance yake wallahi ya wallahi ma hiya bi waladin maqulun fihi ni'mal walad an gane ko ma hiya bi waladin maqulun fihi ni'mal walad wato wannan baɗin ta shiga cikin mai cikin walad ne a kaddare tana shiga ne cikin wani suna ba cikin ni'ima baɗin ta shiga ba ina jin ba ku fahimta ba har kana hamma yana dalilin ya adar dalilin ala annaka ba fahimta ina fatan kun fahimta wato kenan ba'ul jarra anan gurin shin ta shiga cikin ni'ima ba ta shiga cikin ni'ima ba ta shiga cikin walad wanda walad kuma izmi ne wallahi ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal walad sai kafe waɗannan gaba ɗaya dan a kaddara su al-irabi sai ce wallahi ma hiya bi ni'mal walad to kaga idan mun cire ba bata shiga cikin ni'ima ba mun fita daga hada matsatsin da zamu samu kanmu cewa to ya za a yi ba ta shiga cikin ni'ima yanzu bata shiga cikin ta ba cikin ni'ima ta zama fi'ili kenan yadda muke bukata haka nan gurin ni'imar sayru ala bi'sal ayr والله دائما السير على حمار مقول فيه بئس العين نعم السير على حمار أو على دابة مقول فيها كو مقول فيه بئس العين واتو أنا قدر واني saboda haka wannan ita ce hujjar da suke barawa don su fita suka ce ai da a ce ni'ima wato ismi ne da ta'ut ta'anisa sakina bata shiga cikinsa ba akan ce ni'mal walad aka ce ni'matil bint Umar dan Khattab ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ni'mat sai kawo me ta utanis at-sakina a karshe wanda alama ce ta kasancewar fi tunda aka ce ni'mat da ba da haka ba da ta utanis din ba ta shiga ba ina fata an fahimta wanda wannan baya karban kowane irin tawili sai haka amma nan gurin ya iya karban wannan abin da suka bada ansa kenan akai mu da yanzu zance mafi inganci da nema da bisa menene fi ilai ne bisa ga zance mafi inganci a ra'ayin sun su malaman kofa nema bai sa menene shine wallahi ma hiya bi ni'mal walad wa ni'mat sayr ala bi'sal ayr wannan ita ce hujjar su wal jawabu ma zakarna wa amma laysa
wa amma laysa فذهب الفارسي في حلبيات إلى أنها حرف إلى أنها حرف نفي حرف نفي بمنزلة ما النافية وتبعه على ذلك أبو بكر بن شكير ita ko laisa da muka ce maka ita ma zance mafi inganci fi ilite fa zahaba al-farisi wani babban malamin nahwa da ake kira al-imam al-farisi ya tafi fil halabiyya cikin littafin sa ila annaha harfu nafiyin wato laisa harafi ne na nafi daidai da ma ina fata an fahimta daidai da ma annafiya annafiya kenan wa tabi'ahu ala zalika abubakar ibn shuqayr haka abubakar ibn shuqayr ya bi al-farisi kan wannan ra'ayi su ma dai zancen su zance ne mai rauni laisa fi'ili ne ba harafi ba kun gane ai wa amma asa
wa amma asa fa dhahaba al-kufiyuna ila annaha harfu tajarrin harfu tarajjin harfu tarajjin liman dilati la'alla وتبعهم على ذلك ابن وتبعهم على على ذلك ابن السراج والصحيح أن الأربعة أن الأربعة أفعال بدليل اتصال التاء التأنيث الساكنة بهن كقوله عليه الصلاة والسلام من تودع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل والمعنى من تودع يوم الجمعة فبالرخصة فبالرخصة أخذ ونعمة ونعمة الرخصة الوضوء وتقول بئست المرأة بئست المرأة حمالة الحطب وليست هند مفلحة وعفت هند أن تزورنا yace amma lafazin asa kuwa kufiyun sun tafi kan cewa harafi ne na tarajji ba fi'ili ba daidai yake da la'alla wato harafi ne da ake amfani da shi dan fatan samun abu asa an azuraka asa an tazurana ina fatan ina ma ka zo mana sai suka ce harafi ne ba fi'ili bane ba su a wurin su wa tabi'ahum ala zalika ibnu sarraj haka ibnu sarraj ya fi su kan wannan wa sahihu arba'atu wa sahihu zance mai inganci annal arba'ata af'alun waɗannan lafaza guda hudu dukkanin su menene fi'ile ne yana nufin da bi'isa da ni'ima da laisa da asa dukkan su fi'ile ne saboda me bi dalil ittifali ta'i bi dalil ittifali ta'i ta'anis as-sakinati bihinna dan kowanne daga cikin su ta'u ta'anis tana shigar sa ka kaulihi alaihi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah ya ce man tawadda yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal sun ce manzo Allah ya ce fa biha wa ni'mat ya kawo ta'u ta'anis as-sakina التي تدل على تأنيس اللفظ ومن توضأ فال ومن ومن اغتسل فالغسل أفضل والمعنى أبن da yake nufi man tawadda yawm al-jum'ah fa bi rukhsati akhadha da aka ce fa biha ana nufin fa bi rukhsati akhadha wanda ya alwala kadai bai wanka ba to yayi riko da rukhsa ne wani mata rukhsatul wudu ma dalla da rukhsa ta alwala wa taqulu a larabci kakan ce bi'satil mar'atu hammalatul hatabi kaga sai kace bi'sat sannan kakan ce laysat hindun muflihatan hindu kuwa ba za ta taɓa cin nasara ba kaga nan ka ce laysat wanda yake nuna shi laysa fi'ili ne wa asat hindun an tazurana a larabci kakan ce asat hindun an tazurana baka cewa asa ka kawo ta utanis as-sakina wato kaga wannan dukkan su dalala ne akan cewa waɗannan fi'ilai din gaba ɗayan su wato ainihin waɗannan lafaza kai fi'ilai ne sai ce wa ma masa dalla bihil kufiyun وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة المعمول صفة مقامها والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على غير مقول على عير على عير مقول فيه بئس العير وحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا وكما قال الآخر والله ما ليلي بنام صاحبه, صاحبه بنام صاحبه بنام صاحبه ولا مخالف الليان جانبه أي بليل مقول فيه نام صاحبه ولما فرغت من ذكر شيكنا شيكنا تsaye anan gurin sai ce amma abin da su kofiyona suke kafa hujja da shi wannan zancen wallahi ma nihima bi ni'mal walad ko bi ni'mat sayr ala bi isal ayr dan su ce wannan ya zama ismai kenan fa mu'awwalun ana iya masa tawili ala hadfil mawsuf wa sifatihi kamar an shafe mawsuf ne da siffarsa gaba daya an gane ko an shafe mawsuf da kuma siffarsa wa iqamati ma'mul sifa maqamaha sai aka kawo abin da siffar ta yi aiki a cikin sa sai aka sa shi a wajen a wajen sifa da mawsufiha wa taqdir ga yadda zance yake ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal walad wa ni'mat sayru ala عير مقول فيه بئس العير فحرف الجر في الحقيقة في حرف الجر da suke kafa hujja da shi a hakikanin gaskiya inda ma dakala ala ismin mahdhuf ya shiga ne cikin wani suna wanda aka shafe shi ba cikin kalmar ni'ima ko cikin kalmar bi isa ba ina fata an fahimta wato an shafe mawsuf ne aka da siffarsa domin idan an ce ma hiya bi waladin maqulun fihi kaga walad shine mawsuf makolin fihi sifa ne nashi sai zanto ni'mal walad fassara ne na wannan din makolin fihi kaza wato bayanin wannan din ne jumlar ni'mal walad kenan dan haka a zanto ni'mal walad jumla ce dan fi'ili ne da fa'ili kun gane ai wa kama qala al-akhar kamar yadda wani ke cewa wallahi ma laili bina masahibuhu wala mukhalitan layani janibuhu ko wala mukhalitan layani janibuhu ai bilailin makolin fihi shi ma da yace ma laili bina masahibuhu yace dare na bai zanto ba daren da za a ce wanda ke cikin sa yayi bacci ma na kasa bacci kenan mahallin shahid anan gurin bi nama kaga ai lafazin nama anan gurin kowa ya da ne fi'ili ne amma kuma ga ba ta shiga cikin sa sai mu ce ba da ta shiga cikin nan gurin ta mai da wannan fi'ilin ya zama ismi yace daidai yake da wannan duk sun yarda cewa bina masahibuhu din nan ba za a ce ba wannan nama din ya zama ismi fi'ili ne amma an yarda ba din ta shiga ne cikin wani abu daban yani yadda takaddiran zance yake wallahi ma laili bilailin maqulin fihi na masahibuhu an gane ko to ina ga sai mu dakata anan gurin saboda lokaci ya tafi ma bi sauran a hankali a hankali har mu karasa insha Allah to menene assignment su suka rubuta abin da na baku ran nan su suka rubuta wanda ya rubuta sai ya kawo wa alaikum salam ina zuwa bari in tara takardun ta kana kowa zai sa sunan shi cikakke na'am eh wacce ce ta mutum ɗaya da wannan da wannan mutum biyu ko mutum ɗaya to ai kamata ya mutum ya rika haɗewa da stapler yadda ba za su abin nan ba na'am na'am guda hudu kawai na samu a cikin guda hudu kawai suka rubuta da kake cewa ban ji ba yudahriju eh eh yudahraju mana yudahraju za ce eh na'am
wannan ni'imar ce ala cikin al'ayi ya za a yi kira da ni'imar ce
Do- me muka yi yanzu banda abinka na bayan ni'imar ce i ni da sai zanto filin madin jamit as-sayr sai zanto fa'ili ne ma filin madin jamit as-sayr ya zanto fa'ilin sa kenan wa alaikum salam wa rahmatullah ban ji ba eh eh. ba lalle bane ba wannan sai mun je kansa dangane da wazan mun je kansa amma na kawo ne a matsayin misali na'am hmm? eh eh eh kamar yaya yakhsha fi'li mudari eh za'a me na me ai na faɗa da su lokacin da muka ce irmi idan mace ce irmi uguzu in mace ce uguzi ikhsha in mace ce ikhshayi eh mm haka za a yi musu na'am ban ji ba a haka na faɗa akwai nuna taukido da shigar mubashira akwai nuna taukido da shigar mubashira ai shi ne sai kawo nuna taukido mubashira ya nuna akwai nuna taukido gairi mubashira za mu yi magana kan ta insha Allah darasi na gaba na'am ya kawo lafazan da a ciki akwai eh ما قدمناه وما قدمناه با. معرب غير منصرف eh wani lafazi ne yake magana kai eh a'a lafazi bayani a kansa din wani lafazi ne eh aha غير منصرف eh abinda yake nufi ba ba- ba- wato ba ba- tanwini baya shiga cikin sa tanwini baya shiga cikin sa Hmm? eh tana nasaba ne ga suna amma banda akwai larabawan da su da'iman musanna suna tabbatar masa da alif fi halatar rafa'i wal nasbi wal jar a ce hazani rajulaini ra'aitu hazaini rajul hazani marartu bi hazani akwai larabawan da suke ilzami na alif da tasbi wato ba lalle bane su mayar da shi marfu'un bil alif wannan kira'an ta zo ne kan wannan tsarin akwai kuma wanda suka ce inna din zaman kanta take hazan din daban dan inna tana zuwa bi ma'ana na'am hal hadarta darsa bil ams kace inna sai suka ce na'am na halarta darsin qalu na'am suka ce eh haka ne hazan la sahira ne kaga hazan la sahira ne daban bayan inna to saboda haka kaga wannan kenan kar ka manta akwai kira din so inna hazaina din la sahira ne ita ma ko mutawatira ce alhamdulillah sai da ka ta haka subhanaka allahumma wa bihamdika ya isa haka ina ga sai dai darasi na gaba insha Allah sai gobe Mm. wato kenan mutum hudu kawai suka yi wannan assignment din za ku sha mamaki kwarai da gaske ba zan faɗo me zai faru sai in ya faru tukuna assalamu alaikum wa rahmatullah sai gobe in Allah ya kai mu kenan.